أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ‘Yan uwa masu kallonmu da sauraronmu ta kafar yaɗa labarai ta EKS Sunna TV kenan, muna muku gaisuwa ta addinin Musulunci muna ƙara godewa Allah Subhanahu wa ta'ala, wanda cikin ikonsa da ganin damarsa ya ba mu ikon haɗuwa da ku a cikin darasinmu mai taken wato haɗa nasoshi. Muna tafiya ne da littattafai guda biyu, littafi na farko daf'u ihamil ittirabi an ayatul kitab na ash-shaykh al-allamatul qur'ani Muhammad al-Amin ash-Shanqiti rahimahullah wa rahimahullah jami'al muslimin da kuma littafi na as'ilatul qur'anil karim wa ajwibatuha na Muhammad bin Abi Bakr bin Abdul Qadir Ar-Razi rahimahullah wa rahimahullah jami'al muslimin muna tafiya ne idan aya dan wani daga cikin malamai ya kawo ta muna bin jerin ayoyin alkur'ani kenan idan muka ga wannan shi ya kawo wannan ayar wannan bai kawo ta ba sai mu fara da wanda ya kawo sannan mu dibi nambobin su kuma idan dukkan su sun kawo ayar sai mu duba mu karanta mu ga ina ne suka tana yiwa wani ya fi wani bayani mai yawa ko wani ya kawo bayani kaɗan ko sun saba ma juna ko ko sun samu dacewa da juna to a yau da yarda Allah subhanahu wata'ala za mu tashi ne a cikin littafin as'ilatul qur'anil karim wa ajwibatuha wato a ƙarƙashin mas'ala ta 115 a shafi na 49 malam yace fa in qila idan aka ce kaifa qala ya Allah yace in tamsaskum hasanatun idan abu mai kyau ya shafe ku tasuhum za su bakanta musu da rai al'ada ce ta maƙiyi duk lokacin da aka ce ka samu alkhairi baya ƙaunar haka wa in tusibhu wa in tusibkum sayyi'atun yafrahu biha idan kuma mumuna ta shafe ku za su yi farin ciki da ita ko ba haka ba wannan ɗabi'a ce ta ɗan adam illa man rahimahullah fa wasafa alhasanata bil masi malam yace sai Allah ya siffanta kyakkyawa da shafa yace in ta shafe ku wasayyi'a wasayyi'ata bil isaba sannan ya siffanta wato mummuna da cewa ta gami domin massa shine abin da ya shafe ka asaba kuma abin da ya wato ma'ana ya gama da kai ma'ana kunan ya ta kewaye da kai ta ko ina qulna malin yace zamu ce almasu da an ka ce almasu musta'arun bi ma'ana al-asaba kenan nan ana nufin shafa ana nufin a'a ba wai dan kadan ba ana nufin a'a ya shafe ku gaba ɗaya kenan ma'ana ba irin waccan ba ana nufin dan kadan ake nufi malam ya ce an are wannan kalima ne abinda malaman balaga suke cewa isti'ara an ɗauki wata kalima an yi aronta a wurin wata kalima tawsi'atan fil ibara dan saboda yalwata yalwatawa a cikin wato zanci wa illa malam ya ce a'a fa kana al ma'na wahidan ma'anar da duk guda ce domin da tusibukum da tamsaskum duka ma'ana guda malam ya ce ala tara ila qawlihi fil fariqain baka gaba faɗar Allah subhanahu wa ta'ala game da abin da shafi jama'a guda biyu, ma asabaka min hasanatin fa min Allah, abin da ya same ka, kaga nan bai ce ma wato abin nan ba, in masatka hasanatun, sai ce ma asabaka min hasanatin fa min Allah, duk abin da ya same ka na alkhairi daga wajen Allah ne, wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsik, abin da ya shafe ka mummuna daga wajen ka ne wani laifi ka aikata. Ina fata an fahimci ni, to nan duka kaga an yi amfani da asaba wajen hasana, kuma an yi amfani da asaba a wajen sayyi'a sannan malam ya ƙara kawo wa wannan aya tana cikin suratul nisa aya ta 79 wa qawluhu da fadar Allah innal insana khuliqa halu'a dan adam an halice shi halu'an mai fadama ne ko kuma mai wato babakere ne ko kuma halu'an yana nufin wato abin nan mai raki ne idza massahu sharru jazu'a waɗansu malamai sun to an fassara abin da ake nuhi da halu'an waɗansu malamai sun ce halu'an fassara shi a waje take waɗansu malamai sun ce a yana daga cikin tafsirul qur'an bil qur'an al muttasil wato wani abu ya zo wani abu ya fassara shi to kenan nan yana daga cikin waɗanda aka yi sabani malamai suka ce halu'an na ana nufin idza massahu sharru jazua shine wanda idan sharri ya same shi yana da yawan raki baya da haƙuri wa idza masahu alkhairu manu'a idan alkhairi ya same shi yana hanawa ma'ana bai son bayarwa amma in shiri ya same shi yana yana raki kuma yana son kowa ya tausaya mishi yana buƙatar taimako ina fata an fahimce ni wannan shi na daga cikin tafsirul qur'an bil qur'an al muttasil al mukhtalaf fi wanda an yi sabani akwai wanda ba a yi sabani ba a cikin shi misali da Allah ce alif lam mim ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب to da an ka ce almuttaqina wasu jin tsoron Allah aka ce allazina yu'minuna bil ghaib wanda suka yi imani da gaibi wannan an fassara aya ne da aya kuma muttasil ne a haɗe suke wuri guda wannan ta zo bayan wannan kuma babu sabani amma wannan shi akwai sabani waɗansu malamai sun ce ba ma'anahu idza massahu sharru jazua wa idza massahu alkhairu manua shine halu'an ba waɗansu kuma malamai sun ce shine fassararsa akwai maganganu mutum zai iya koma cikin littattafan tafsiri da kuma wajen faɗar Allah subhanahu wa ta'ala qul huwallahu ahad Allahu samad waɗansu sun ce as-samad ma'anoni daban-daban shine wanda bai da bukata zuwa ga kowa kowa yana da bukata zuwa gare shi kenan wanda ake kai bukata gunsa waɗansu kuma suka ce as-samad ma'anahu lam yalid wa lam yulad bai haihu ba ba a haife shi ba kenan nan ma akwai sabani akan wato shin tafsirul qur'ani bil qur'ani ne al-muttasil ko ba al-muttasil bane ina fata an fahimce ni to anan bakin bayanin da malam ya kawo a ƙarƙashin aya kenan za mu ɗan iya ƙarawa da waɗansu maganganu da abin da malamai suka faɗa. Malamai suke cewa to ana an yi magana ne kan muminai shi yasa aka ce in tamsaskum hasanatun tasu'uhum. Amma a cikin suratul tauba da Allah yake magana kan manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wato in tusibka hasanatun tasu'uhum. Wato in tusibka hasanatun تصبهم وإن تصبك مصيبة يقول قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون da yake na ana zancen shugaba ne nan sai an kai amfani da isaba in tusibka an gane ko in tusibka hasanatun in mai kyau ta same ka kenan nan da yake shi babba ne sai aka bashi babba da take nuna gamewa al'ummarsa kuma da yake ana magana ne kan waɗanda buskai shi kima ba sai aka ce in tamsaskum in tashafi ku abin da waɗansu malamai suka tafi kenan sabanin shi malla abin da yake nufin da cewa masa din nan an yi amfani da shi a wajen isaba ina fata an fahimce ni waɗansu kuma daga cikin malamai suna ganin cewa a'a wato abin kowanne yana da alaka da wurin da ya shafe shi ma'ana wajen alkhairi kamar yadda in ka duba cikin at-tahrir wa tadwir da sauran tafasir zaka gani wajen alkhairi wasu tafasir in tamsaskum hasanatun tasu'um in mai kyau ta shafe kuma ana shi maki alkhairi ko kaɗan ka samu baya so amma wa in tusibkum sayyi'atun yafrahu biha a wajen sharri kuma ba dan kaɗan suke son ya same ku ba duk da yake ko dan kaɗan ya same ku za su yi farin ciki amma babba babban musiba take son ta auka muku da za ta yi muku zama ɗaya shi yasa sai aka saba wajen amfani da su a wajen waɗansu malamai ina fata an fahimce ni magana ganu ne na malamai kan taujihi na wato al'ayat da yake malam bai kawo shi ba dama na faɗa muna ƙara bayanai ba dan saboda mun fi waɗannan malaman ilmi ba a'a saboda ƙarin fa'ida ga wanda yake saurare wallahu ta'ala a'lam mas'alan mu ta gaba za mu dawo ne a cikin littafin daf'u ihamil ittirabi an ayatul kitab domin shine ya kawo mas'ala a ƙarƙashin aya ta 123 a cikin suratul suratul ali imran a mas'ala ta 40 wato da bakwai kenan a shafi na 122 ga taba'ar da take hannuna qauluhu ta'ala fadar Allah subhanahu wa ta'ala malam yace walaqad Allah yace kenan walaqad nasarakumullahu bi badrin Allah ya taimake ku a badar badar wuri ne wanda yake asalin sa rijiya ce kuma asalin sa sunan wani mutum ne daga bani ghifar ana kiransa badr ya tona wannan rijiya sai aka sanya mata suna akwai dan tafki ruwa kusa da ita to sai ya zama to har an sanya wa suna wurin badar walaqad nasarakumullah hakika Allah ya taimake ku bi badrin a can badar alba'u nan zarfiya ce domin ba'un tana ɗaukan ma'ana fiye da wato abin nan bakwai zuwa takwas wa antum azilla kuna kaskantattu to sai malam yace wasafa Allah ta'ala almu'minina fi hadhihi al-aya bi kaunihim azilla Allah ya sifanta mu'minai a cikin wannan aya cewa suna kaskantattu hala nasrihi lahum lokacin da ya taimake su bi badrin wato a badar wa qad jaa fi ayatin ukhra ya zo a cikin ayatin ukhra a cikin wata aya kenan wasfuhu ta'ala lahum bi anna lahum al'izza cewa suna da daukaka to kenan kaga bayyuwa a ce mutum yana da daukaka kuma ya kaskanta wa hiya qawluhu ta'ala ita ce fadar Allah subhanahu wa ta'ala walillahi al'izzatu daukaka tana ga Allah wali rasulihi daukaka tana ga manzonsa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam walil mu'minin tana daga muminai a cikin suratul munafiqun wannan aya take aya ta 8 malam yace wala yakhfa ma bayna al-izzati wadh-dhillati min at-tanafi wat-tadad ba zai ɓoyuwa ga mutum ba abinda a tsakanin izza ɗaukaka da kuma kaskanci cewa kishiyoyin juna ne ba sa haɗuwa ina fata an fahimci ni domin ya ma nuna cewa ta tabbata jumla ce ismiya walillahi al-izzatu izza da ɗaukaka sun tabbata ga Allah to an kace kuma abu ya tabbata to kenan kaga abu ne wanda yake babu lokacin da zai gushewa dan jumla ce ismiya to kuma ga su can an ce suna cikin rauni to malin yake cewa wal jawabu zahirun wato amsa kuma a bayyane take wa huwa anna ma'ana wasfihim bizilla cewa an sifanta su da wato kaskanci huwa qillatu adadihim shine karamcin adadinsu wa udadihim da kayan aikin su yawmu badrin ranar badar wa qawluhu ta'ala amma ita fadar Allah subhanahu wa ta'ala walillahi al'izzatu wa lirasulihi wa lilmu'minin wato izza tana ga Allah da manzonsa da kuma mu'minai nazala fi ghazwatil muraisi' ta sabka ne a wani yaki da ake kira ghazwatul muraisi' wa hiya ghazwatu bani al-mustalaq ita ce ake kira kuma ghazwatu bani al-mustalaq domin abu yana idan tuwa yana da sunaye daban-daban shi yasa idan mutum bai sani ba sai ya sa tsammanin wato an yi kuskure wa zalika ba'da an qawiyat shawkatul muslimin wannan aya ta sabka ne bayan kayar musulmi ta yi karfi kinan ma'ana sun yi karfi ake nufi wa kathura adaduhum wa udaduhum adadinsu ya yawaita kuma kayan aikinsu na yaƙi sun yawaita ma anna al-izzata wa dhilla yumkinu al-jam'u bainaha bi i'tibarin akhar kinan nan malin ya ce an kalli zamani na can wancan lokaci lokacin badar ake zance nan kuma ana zancen lokaci na ghazwatul buraysi kenan lokutan ba ɗaya bane malin ya ce kuma tare da haka dai akwai wata hanya wadda za a bi kuma ta wata fuska mahanga wadda za a yi a haɗa su wa huwa anna dhilla باعتبار حال المسلمين من قلة العدد والعدد أنا كل هنكل تام حال المسلمي نلوكة تسكي كرمتين عددي دكما كاين أيكي والعزة باعتبار نصر الله وتعييده إذا كما تفسكر الله ياتي مكيسو واتو ياكرف فاسو كما يشير إلى هذا قوله تعالى كما فطر الله سبحانه وتعالى واذكروا إذ أنتم قليل كتنا كنا أنكدا مستضعفون في الأرض كنا ما سروني أبايا كسا takhafuna an yatakhatafakum nas kuna tsoron mutane su fiffizge ku fa awakum sai Allah ya taro ku wa ayyadakum bi nasri sannan kuma Allah subhanahu wata'ala ya taimake ku ya karfafa ku da taimakon sa suratul anfal aya ta 26 ina fata an fahimci ni wa qawluhu fadar Allah wa laqad nasarakumullahu bi badrin Allah ya taimake ku a badr wa antum adilla kuna kaskantattu fa inna zamanal hal huwa zamanu amiliha zamanin wannan hali shine zamanin amilinta wato a cikin nahau wanda yake da alaka da aiki na wannan halin fa zamanun nasri lokacin taimako huwa zamanu kaunihim azilla shine zamanin da suke wato suna cikin kaskancin da ake zance fa zahara anna wasfa dhilla shine abin da ake nufi malam yace sai ya bayyana cewa abin da yasa aka siffanta su da kaskanci bi itibarin saboda wata fuskar cewa ta fuskar makamansu da adadin su ba su da karfi shine abin da ake nufi ba kaskanci ba wa wasfan nasri wal izza da aka siffanta su da kuma cin nasara da kuma ɗaukaka bi itibarin akhar ta wata fuska ce kenan ta fuskar taimakon Allah dan in ba da taimakon Allah ba da ba za su ci nasara ba fan fakkatil jiha mana ce sai jiha fuskar da an ka fuskanta sai ta bambanta kenan sai zamanto wancan kaskancin da an ka faɗa akwai ta fuskar da ake nufi da shi waccan ɗaukaka akwai fuskar da ake nufi da ita sai jiha ta babban take dan magana bata ci karo da juna ba shi na malaman usulul fiqhi suke kira aujuhu al infikak infikakul jiha wal ilmu inda Allah ta'ala malam yace ilimi yana wajen Allah subhanahu wa ta'ala tawadu'i na malamai duk yadda ka san mas'ala baka kai waɗansu sanin ta ba kuma baka kai Allah subhanahu wa ta'ala sanin ta ba sai ka mai da al'amari zuwa ga Allah ina fata an fahimci To, wannan abin da malam ya faɗa kenan a ƙarƙashin wato wannan aya. Kafin mu ci gaba cikin karatunmu nan za mu dibi wasu maudu'ai guda biyu da ya kamata mu yi bayani a kansu. Na farko shi ne cewa yaya dalilin da ke sawa a samu ɗaukaka kenan. Mi yake sawar a samu ɗaukaka? Mi yake sawa a samu ƙasƙanci? Idan muka duba bin Allah da bin manzo sallallahu alaihi wa sallam shi ke sa a samu ɗaukaka. shi ke sa a samu taimakon Allah in an yi haƙuri an naci abin da ke sa a samu kaskanci kafirci ne da kuma saba ba Allah subhanahu wa ta'ala wanda kenan shine yana daga cikin ababen da musulmi ya kamata su yi karatu su samu ayoyi da hadisai su haɗa don su bada maudu'i wanda ya kamata sannan kuma duk in za a neman izza za a ɗauki ta ne wajen Allah man kana yuridul izza falillahi al'izzatu jami'a to wannan na dan fita ne saboda wani lokaci akwai fa'idodi da ya kamata a ce an dan ƙara saboda amfanin mu gaba daya Allah ya taimake mu mas'alan mu ta gaba har yanzu za mu shiga ne za mu ci gaba cikin littafin daf'u ihamil ibtirabi an ayatil kitab na al-sheikh al-allama Muhammad al-Amin al-Shanqiti a karkashin aya ta 124 a cikin suratu Ali Imran a mas'ala ta 48 malam yace qauluhu ta'ala fadar Allah subhanahu wa ta'ala iz taqulu lil mu'minin a lokacin da kake ce mu mu'minnai magana ce wadda aka fuskanta kenan zuwa ga manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam alan yakfiyakum ashe bai ishe ku ba an yumiddakum rabbukum ubangijinku ya taimake ku bi thalathati alafin minal mala'ika da mala'iku dubu uku ina fata an fahimce ni hadhihi al-ayatu in jimalan marna aya tadullu ala anna al-madad min al-mala'ikati cewa tana nuna cewa taimakon da zo na mala'iku yawm badrin ranar badar min thalathati alafin daga dubu uku ne ila khamsati alafin zuwa ga wato dubu biyar. Waƙad zakara ta'ala fi suratul anfal, amma alhali Allah ya faɗa a cikin suratul anfal anna hadhal madad alfun cewa wannan adadin dubu ne, bi ƙaulihi da faɗar Allah, iz tastaghithuna rabbakum lokacin da kuka nemi taimakon Ubangijinku, fastajaba lakum sai Allah karɓa muku, anni mumiddukum bi alfin minal mala'ika zan taimake ku da mala'ika dubu. Wal jawabu an haza min wajhaini, malam ya ce to amsa ta fuska guda biyu za a samu amsa. Al'awwalu na farko, annahu wa'adahum bi alfin, Allah ya musu alƙawalin dubu awwalan farko, sun masarat salasata alafin sannan suka zan dubu uku, sun masarat hamsatan sannan suka zan dubu biyar kama fi hadhihi aya kamar yadda ya zo a cikin wannan aya. Kenan bai ya yi ce dubu ɗaya daga baya ya ƙara musu dubu biyu, dubu uku kenan bi salasati alafi min mala'ika sannan ya kara musu dubu biyar kenan ba laifi maganganun musu ci karo da juna ba alwajhu thani wata fuska ta biyu anna ayatul anfal wato ayatu suratul anfal lam taqtasir ala al alfi ba wai ta nuna ma dubu bane kawai bal asharat ila ziyarati al ta nuna ma akwai ƙari fi surati al imran ƙarin da yazo a cikin suratu al imran wala siyama man yace balle ma fi qira'ati nafi' a cikin ƙira'a ta Imamu Nafi' bi alfin minal mala'ikati murdafin zan taimaka muku da mala'iku dubu murdafina ba murdifina ba kenan ƙira'a ta Imamu Nafi' murdafin bi fathi dal wato wadda an yi dalun fatha ala sighatil maf'ul akan suna na maf'ul wanda ake fada akan shi domin murdif da murdaf murdif mai bi baya murdaf wanda an kasashe bi baya li anna ma'ana malan yace domin ma'ana murdafina ay matbu'ina bi ghairihim za a sanya waɗansu su bi su wa hadha huwa al-haqq mala yace wannan shine gaskiya ma ba sai mun sha wahala ba wa amma ala qawli man qal amma fadar wanda yace daga cikin malamai innal madad al-madhkur fi ali imran wato madad wanda an kai zance cikin suratu ali imran fi yawmi uhud na cewa bi 3000 da bi 5000 an gane ko kenan fi yawmi uhud a ranar uhud ne an kai zancen 3000 da 2500 wal madhkur fil anfal wanda an ka ambata a cikin suratul anfal fi yawmi badrin shine na suratu na yakin badar to fala iskala ala qawlihi nan babu wata rikitarwa babu wata matsala a cikin magana su tunda can ana zancen uhuduna nan ana zancen wato wato badar na illa anna fi ghazwati uhudin lam ya'ti fiha madadun min al mala'ika shere malan yacci ita ghazwa ta uhudu mala'iku busu sabko ba domin an yi wato sharadi cewa in sun zo sun yi hakuri sun tsaya za a ba su taimakon wannan ɗaya ne daga cikin maganganun malamai wal jawabu malam yace amsa anna itiyanal madadi fiha cewa wato taimako na Allah ya zo na mala'iku kenan a yakin Uhudu alal qawli bihi akan fadar waɗansu malamai mashrutun bis sabri wat taqwa cewa an sharɗanta shi ne da hakuri da tsoron Allah fi qawlihi a fadar Allah subhanahu wataala bala tabbas in tasbiru idan kuka yi hakuri watattaku kuka ji tsoron Allah wa ya'tukum min faurihim hadha suka zo muku min faurihim ta wannan fuska ko ko suka zo muku nan take an gane ko ko ta wannan hanyar da za su fito muku yumdidkum rabbukum Allah zai taimake ku kenan in jawabin shi yumdidkum an yi hakuri an ji tsoron Allah gidan ko mafhumuhu idan ba a yi haƙuri ba aka ji tsoron Allah taimakon ba zai zo ba wannan aya tana cikin suratu Ali Imran aya ta 125 walamma lam yasbiru malam yace amma da busu yi haƙuri ba wa yattaqu busu ji tsoro ba lam ya'til madad wato taimako bai zo ba wa hadha qawlu mujahid malam yace ita ce magana ta imamu mujahid wa ikrima da ikrima duka waɗannan daga cikin tabi'in wa dhahhak da imamu dhahhak wa zuhri da zuhri wa musa ibn uqba da musa dan uqba wa ghairuhum da wanin su qala ibn kathir malam yace ibn kathir shi faɗi wannan magana shi yasa kaga ashe adalci ba wai dan ka faɗi malam wane faɗi magana ba ba shi ke nuna ba mallamtarka za ta samu matsala Allah ya muna mai kyau to ala ayyati hal akwai wata magana wadda malam bai kawo ta ba zan kawo ta don fa'ida shine cewa ba dan wai malam bai santa ba wallahu a'lam tana yawa malam ya santa bai kawo ta ba tana yawa malam bai santa ba wannan ni zan kawo ne don saboda abin da saboda tana yawa malam littafin shi mukhtasar ne kenan kuma tana yawa abin da yake da alaka da magana sani zai kawo waɗansu daga cikin malamai sun tafi cewa a'a mala'iku sun sabka wato a Uhudu an gane ko sai dai sun sabka ne don kare manzo sallallahu alaihi wa alihi sallama shi kadai ba dan saboda su kare musulmai ba ina fata an fahimci ni sai zama to sun ce mala'iku su zo ba kwata kwata wadansu sun ce mala'iku sun zo sun taimaka wadansu sun ce a'a mala'iku sun zo amma dan kare manzo sallallahu alaihi wa alihi sallam saboda su an ce in tasbiru wa tattaku in sun ji tsoro in sun yi hakuri sun ji tsoro to su ba su yi hakuri ba su ji tsoro ba amma shi manzo sallallahu alaihi wa sallam ba a cewa bai yi hakuri ba ba a cewa bai ji tsoron Allah ba shi yasa sai da mutum mala'ikun za su zo ne dan wato taimakon sa ina fatan yan uwa sun fahimta ko kuma ya zama to a'a dalilin da yasa bai sauka ba saboda jagora al'umma shi abinda ta aikata zai koma zuwa gare shi shi yasa Allah bai tura taimako ba da haka ta wannan fuska za a ce wato mala'iku ba su sabko ba ina fata an fahimci ni domin maganganu ne masu muhimmanci ga ɗalibin ilimi abin da ke nuna cewa daga farko Allah ya musu alƙawali daga baya sai suka saba shi kenan ba su yi haƙuri ba Allah ya faɗi wannan karara a cikin suratu Ali Imran Allah ya ce walaqad sadaqakumullahu wa'ada Allah ya gaskata muku alƙawalinsa iz tahussunahum bi izni lokacin da kuke kashe kafirai da izinin Allah hatta idza fashiltum har lokacin da kuka raggonce an gane ko wa tanaza'tum fil amri kuka yi sabani wa asaitum kuka saba ma al'amarin manzo ma'ana waɗanda a can saman dutsi waɗanda aka ce kada su sabko yadda suka ga an ci nasara ko ba a ci nasara ba saboda su kare su ne kamar a matsayin sojojin sama na wancan zamanin tunda suna saman dutsi sai suka ce alghanima alghanima suka saba da yawa daga cikin su suka sabko illa yan kaɗan daga cikin su lokacin nan kafirai suka dawo lokacin nan Khalid ibn al-Walid bai musulunta ba ya je ya karkashe waɗanda suka yi saura sannan kuma yaƙi al'amari ya ɓaci to shi yasa waɗansu malamai suke cewa mala'iku bu sauka ba saboda ba su cika wannan ba waɗansu malamai kenan suke cewa mala'iku bu sauka ba wasu suka ce a'a sun sauka don kariyar manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam ba don kariyar su musulmi ba su da suka saba akwai maganganu da dama dai karkashin wannan aya wannan kuma zai nuna mana cewa sai yan uwa su duba su gani Khalid ibn al-Walid ya kasance a wani lokaci ba musulmai ba kamar yadda da dama daga cikin sahabbai sun kasance ba musulmai ba suka dawo suka musulunta suka yi musulunci aiki Allah subhanahu wa ta'ala ya ɗaukaka su haka idan muka dubi Makka ai lokacin da manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya fara da awa mushrikai ne su suna bauta ma gumaka amma kuma da awace ta maida su khairun nas kidan don haka mutum sai ya hattara game da irin waɗansu abubuwa na soke-soke domin mi domin ita kanta makka ta kasance wato capital ko headquarter ce ta arnanci ana bauta ma gumaka ana shirka addinin musulunci ne ya canza su shi yasa ba abin da zai iya canza wata al'umma ta koma ta gari in ba addinin musulunci ba ina fata an fahimce ni don haka wannan mas'ala ce mai muhimmanci sai mas'ala ta ƙarshe a ƙarƙashin wannan aya da malam ya kawo da ya kamata in dan ƙara wannan bayani saboda munasaba shine cewa waɗansu suna ganin to ai mala'iki guda mala'iki guda idan ya zo a duniya ai yana iya hallaka kafin rai ya za a yi a ce sai an sabkar da mala'iki dubu ɗaya ko ko a ce an sabkar da mala'iki dubu uku ko mala'iki dubu biyar musamman za ku ga kamar waɗanda suka tasirantu da maza ba irin na mu'tazila masu aiki da hankalin su sai su ce a'a ba mala'iku ake nufi ba kawai dai wani abu ne ake nufi ko wasu abubuwa ko ko kawai dai ba taimako na mala'iki bane don mala'iki guda yafi karfin duniya to anan irin waɗanda mushkilolin ina kawo su saboda ƴan uwa su hatara mala'iki yana iya sigantuwa da sira ta yana iya wato rikida ya koma da sura irin ta dan adam Qur'ani kuma ya faɗi wannan duk wanda yake karanta irin waɗannan abubuwa idan bai yi hattara ba sai ya karanta ma alqur'ani saboda wasu za su yi aiki da hankali ne kamar mu'tazila su kaddama hankalin su akan nassi waɗansu kuma zaka iske a a hadisi suke so su ƙaryata saboda su hadisi kawai yadda musu suke so su ƙaryata ina fata ana fahimta ta wasu kuma sun tasirantu da irin tunani na wato abin nan turawa ko wani ya tasirantu da irin waɗanda yadda mu'tazila suka tasirantu da kaddamar da hankali akan nassi sai ka iske akwai wasu kasashe zaka iske waɗansu suna da irin wannan mazhaba mutum yayi karatu a can ya dauko irin wannan akida sai ce ya za a ce mala'iki guda ya sabko kaza kaza kaga sun gabatar da wato hakkullu su akan nasoshi to anan in mutum bai anniya ba sai ya karyata alqur'ani bai sani ba kaga jibrilu ya zo cikin surar dan adam ba wai sai cikin hadisin sayyidina Umar ba da yace ittala alaina rajulun har zuwa ƙarshen hadisi fa innahu jibril atakum yuallimukum dinakum ka karetar da hadisi a cikin Qur'ani ma Allah yace fa arsalna ilaiha ruhana fatamassala laha basharan sawiya Maryam Jibril ya zo mata kuma cikin surar dan Adam kuma Qur'ani ya faɗi wannan to ya za a yi kuma a ce Jibril ya shigo duniya misali kenan sannan kuma mala'iku sun zo ma Annabi Ibrahim da Annabi Ibrahim ya san mala'iku ne wanda yake nuna manzanni musan gaibi wanda yake ba mawdu'in muna ba sun zo cikin surar dan adam kuma mala'iku ne Allah ce walaqad ja'at rusuluna ibrahima bil bushra manzannin mu sun zo ma annabi ibrahima bil bushra da kuma bushara to anan abin tambaya annabi ibrahima bai gane su ba da mala'iku ne da ba zai yanka musu abinci ba ba zai yanka musu abin abin nan ba dan marakin sa da ya yanka da ba zai ka musu abinci ba sai da yayi Allah ce falan ma ra'a aydiyahum la tasilu ilayhi nakirahum wa awjasa minhum khifa lokacin da yaga hannayen su ba sa isa ga abincin bako an yi shi an yi bako an ka masa abinci baya ci abin tsoro ne tana yiwa yazo da wata mummunan niyya ko ko bakon nan wato akwai wata manufa gare shi wadda take ba mai kyau ba ko ko bako ne mai girman kai ko abin da ya kama da haka almuhimmu dai bai gane su ba to kuma mala'iku ne Allah ya faɗa to idan ka ce mala'iku ba za su iya sabka ba dubu su zo su yi wajen yaƙi ya an ka Allah ba da labarin mala'iku sun koma cikin sura dan adam sun zo ina fata ana fahimta ta shi yasa irin waɗannan ababen sai an yi hattara da su kwarai da gaske to a nan dai abin da ke son na ce waɗansu malamai sun ce mala'ikun sun zo ba don su kama musu yaƙi ba ne saboda su ƙara adadin su ne su ga suna da yawa waɗansu daga cikin malamai suka ce a mala'ikun ma suna iya yaƙi don a yaƙin badar za ku ga lokacin da da yawa daga ciki kutubu sira sun kawo mutum yana tafiya yana son ya je yaƙi ya je ya sare wani kawai sai ga kanshi ya ya an fille masa kai bai ga wanda ya fille kan ba shi yasa suke cewa mala'iku ne ma suka taimaka musu wajen yaki wasu sun ce a sun je ne dai sun ƙara adadin su ala ayyati hal al'amuran Allah inna Allah ala kulli shay'in qadir Allah yana da iko akan komai kada ka je wajen ƙaryata wato hadisai ko kuma ka ƙaryata wani malami ka je ka ƙaryata alqur'ani baka sani ba Allah ya muna tsari wallahu ta'ala a'lam mas'alan mu ta gaba za mu zo ne wato a cikin as'ilatul qur'anil karim wa ajwibatuha na Muhammad bin Abi Bakar bin Abdul Qadir Ar-Razi a ƙarƙashin aya ta 133 a cikin suratu Ali Imran a ƙarƙashin mas'ala ta 116 malam yace kaifa qala ya aka yi idan wani zai don an ce kaifa ba ana tambayar Allah bane kamar malam yana son ya motsar da hankalinka don ya ganar da kai inda matsala take ina fatan ana fahimta ta ba wai mu yana tambayar Allah bane don mi Allah ya ce kaza saboda mu fahimci wannan fa in qila idan aka ce kaifa qala ya aka Allah ya ce wasari'u ila maghfiratin min rabbikum malan ya kawo wasari'u ne kawai amma abin nan wasari'u ila maghfiratin min rabbikum ku yi gaugawa zuwa ga gafara ta ubangijinku kinan sababban da ke sa ku samu gafara wa jannatin kuma zuwa ga aljanna zuwa wato zuwa ga sababban da ke sa a samu aljanna ake nufi domin ita gafara ba wai ita ce akwai wani wuri da ake son ai gaugawa akai gare ta ita aljanna ba wai tafiya za a yi a wurin ta ba sai in an mutu ne kinan ma'ana ai gaugawa aikata ayyuka na alkhairi wa jannatin arduha as-samawati wal ard da aljanna wadda fadinta ya kai wato sammai da kasai an gane ko uiddat lil muttaqin an yi tattalanta ga masu wato imani masu takawa malam yake cewa wan nabiyyu alaihi afdalut tahiyya manzo tsira da aminci mafi wato manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam mafi falarar wato ta gaisuwa ta isa zuwa gare shi yaqulu yana cewa al ajalatu min ash-shaytan gaugawa tana daga shaydan wata anni min rahman wato tafiya a hankali yana daga ar-rahman Allah wato abin nan mai rahama kenan wannan hadisi da malam ya kawo mai tahqiqin wannan littafi al-Sheikh Mustafa al-Adawi al-Misri yake cewa da'iful isnad sanadin sa da'ifi ne sanadin wannan hadisi ina fata an fahimce ni ma'ana wanga hadisi da yazo yace al-ajalatu min ash-shaytan wa ta'anni min ar-rahman hadisi ne wanda yake sanadin sa da'ifi ne ina fata an fahimce ni to tunda sanadin sa da'ifi ne to babu matsala amma kuma ba shi ke nuna cewa in an ce sanadi da'ifi bane hadisi da'ifi ne a'a shi hadisi da'ifi shine wanda duk an bi hanyoyinsa dukkan su ba su inganta ba kuma duk an bi hanyoyin da za a dan samu a karfafa su duk busu inganta ba to tana za a cewa hadisi ne da'ifi sannan kuma in ma hadisi da'ifi ne tana yiwa ma'anar da yake dauke da ita ko cikin wata aya ko cikin wani hadisi akwai ta sai malam ya kawo misali ya kawo magana mai tsawo mai so ya koma cikin littafin malam yake cewa karkashin hamish kenan malam yake cewa wannan hadisin akwai shi abin nan hadisi wanda imam muslim ya kawo malam yace wa qad warada fi fadli ta'anni qaulun nabiy sallallahu alaihi wasallam ya zo a cikin nuna falala at-ta'anni wato yin abu a hankali kenan tafiya a hankali bin al'amura a hankali kenan ba tare da gaugawa ba ba tare da hawan kawara ba qaulun nabiy sallallahu alaihi wasallam maganar manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam lil ashajji ashajj ibn qais manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace ma wannan sahabin inna fika khaslataini kana da ɗabi'o'i guda biyu yuhibbuhum Allah Allah yana son su alhilmu shine alhilmu juriya an gane ko alhilmu juriya an gane ko kuma wani alhilmu ana nufin kaifin hankali da tafiya a hankali wal anatu da kuma rashin gaggawa a cikin al'amurra babu garaje a cikin tafiya to waɗannan kaga sai zamanto wagga magana da hadisi ya zo ce wa ta'anni minar rahman kenan ko da an ce wannan ma'ana bata inganta ba to amma dai yana daga cikin ɗabi'o'in da Allah subhanahu wa ta'ala yake su amma al'ajala kuma tunda mun ce hadisin bai inganta ba ita ma abu ce wadda ba a son ta domin tana daga cikin sifofin dan adam wanda suke sa shi ya aikata banna kaga Allah subhanahu wa ta'ala ce wa yad'u al-insanu bi sharri du'a'ahu bil khair wa kana al-insanu ajula dan adam yana roƙo sharri kafin ya kira alkhairi akwai maganganu da dama na malamai inda lokacin musiba ta same shi ko in lokacin da ran shi ɓaci ko ko in lokacin da ya rasa wani abu da yake bukata Allah ce wa kana insanu ajula dan adam ya kasance mai gaugawa da garashi to kenan kaga wannan sifa ce wadda an kawo ta a wajen mi a wajen zargi sai ya zamanto kenan nassin hadisi wanga isnadin shi shine bai inganta ba amma ma'anonin a cikin shari'a idan muka dibe su nasoshi za su iya tabbata shi yasa muke jan hankalin ɗalibai ga irin waɗanga matsaloli su yi hattara yana yiwa cewa hadisi bai inganta ba ta wata fuska amma ta wata fuska ya inganta sandin shi ya inganta kenan ba a ce hadisi to ifi ne sai an tattaro duk hanyoyinsa gaba ɗai an ga ya inganta ko bai inganta ba abu na biyu idan hadisi bai inganta ba ma'anarsa tana yiwuwa ta inganta a cikin wasu nasoshi misali ko nasi ɗaya ko nasi biyu shi yasa sai a yi hattara wajen zahin kuskurantarwa Allah ya muna mai kyau ina fatan yan uwa sun fahimce ni malam ya ce to yanzu tunda an ce wasari uku gaugawa kuma ga wannan hadisi ya zo duk da yake mun ce bai inganta ba amma aya wadda ke zargin gaugawa ta zo sannan kulna malin yace qad istathna nabiyyu sallallahu alaihi wasallam khamsata mawadi' manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya toge abubuwa guda biyar fa qala yace illa fi taubati ma'ana kenan ba a son gaugawa illa fi taubati sai abin da ya shafi tuba min adh-dhanbi daga zunubi wa qada'i daini da wajen biyan bashi alhal bashi wanda ya tabbata alhalu alhalu ake nufi wato bashi wanda ya tabbata ma'ana lokacin biyansa ya yi akwai bashi kuma wanda lokacin biyansa bai tabbata ba kinan bai kai ba wanda ya tabbata ana son mutum ya biya da gaugawa ina fata an fahimce ni wanda kuma lokacinsa bai yi ba in kaga dama ka biya saboda tsira daga wato wannan abin nan sannan bashi abu ne wanda yake yana buƙatar bincike mai yawa yan uwa suna iya bincike akan sa bashi tsakanin mutum da mutum bashi tsakanin wata ƙasa da wata ƙasa wanda yana daga cikin abin da sa aka bautar da ƙasashen musulmai a yanzu ba su yawan bashi wanda kuma su turawan su za su kwace kuɗin kuma akai wajen su a ajiye saura sai komai ya lalace bashi wanda yake lokacin biyan shi yayi bashi ana biyan mutum bashi wanda kuma yana da yawa zai akwai bashin da zai hana a fitar da zakka akwai bashin da kuma idan mutum yana ganin cewa in yana ganin zai karbe shi zai bashi da wanda zai fitar da zakka almuhimu dai bincike ne mai yawa wa tazwijil bikri albaligh da aurar da budurwa albalig wadda ta balaga shi ma an ce nan ba a son ayi wato nan ana son ayi gaugawa wa dafnil mayyiti da wato turbude mamaci wa ikrami daifi da girmama bako ayi gaugawa ka masa abin da ya saukaka idza nazala a lokacin da ya sauka to wannan hadisi ne ina fata an fahimci ne to wannan malin yake cewa ya yi dibi a cikin abin nan littattafai bai cimma isnadin shi ba amma dai malin yake cewa in ka diba cikin littafi na alhiliya hilya an ahmad bin sulaiman an gane ko alkafarsalani ya kulu wajattu fi kitabi an hatim al-asam annahu qala kinan wannan yana nuna cewa daga hatim al-asam aka samu ya faɗi wannan magana wa fihi a cikin shi wa qala hatim kana yuqalu hatim yace ana cewa an gane ko al-ajratu min ash-shaytan illa fi khamsin wato gaugawa daga shaidan ce sai cikin abubuwa guda biyar it'amu ta'am ciyar da abinci idza hadara dhayf idan bako ya zo wa tajhizil mayyit idza mat da wato tajhizil mayyit tattalin mamaci har akai shi a wurin idan ya mutu wa tazwijil bikr da aurar da budurwa idza adrakat lokacin da ta balaga kenan wa qada'id dayn da kuma biyan bashi idza wajaba idan ya tabbata wa taubati wato min adh-dhanb wa tawbatu min adh-dhanb da kuma tuba kenan wa qada'u daini idza wajaba wa tawbatu min adh-dhanb idza aznaba an gani ko fa huwa wijada min qawli hatim wannan ana kiran su wijada shine daga cikin siyagu tahammulul hadith yadda ake dauka hadisi kadiba cikin littattafan mustalahul hadith daga siyag na dauka hadisi akwai ji kai tsaye sami'tu akwai wato ji ta wani an wani ko kuma akwai umbitu ko kuma akwai ra'aitu ina fata an fahimci ni sigogi ne sannan akwai wato ijaza wani ya halatta maka ko kuma akwai kuma wato qira'a al shaykh ko kuma wijada shine ka samu cikin rubutun wani daga cikin abubuwan da ya ruwaito da haka karatun waɗannan siyar abu ne wanda yake da muhimmanci na dai dan kawo bayani ne wallahu ta'ala alam walaysa fihi malin yace kenan ba a samu a cikin shi ba fa inna hasun fa inna hasunatu rasulillahi kama zakara al-musannif wal ghazali an gane ko kenan fa huwa wijaratun min qawli hatim shina daga cikin qawlu hatim amma walaysa fihi bai daga ciki fa innaha sunnatu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam kenan cewa daga sunnan manzo kama zakara al-musannif kamar yadda mai littafi ya faɗa wal ghazali fil ihya da imam al-ghazali a cikin ihya'uddin ولم أقف على إسناد مرفوع بهذا اللفظ ما لا يتي دب بنشكينا كاغا أدرتي ilimi ban cimma wani isnadi ba wanda an ka daukar da wannan lafazin misali قال العجلوني في كشف الخفاء إمام العجلوني يكي تشاء أتكلم التافين كشف الخفاء أقبل تخريج حديث التأني من الله باين واتو يافتد وأن تخريج حديثي نا التأني من الله وقد ورد تقييد ذلك ببعض الأعمال أي تقييد واتو أبنن وأن أبوه رسكسو سكن حديثي دسورا أبوه فروى أبو داود an sa'ad bin abi waqas abu dawud ya rawaito daga sa'ad bin abi waqas at-tu'datu fi kull fi kulli shay'in illa fi amalil akhira ana son a tu'da wato jinkiri bi a hankali fi kulli shay'in a cikin komi illa fi amalil akhira sai ga abin da ya shafi aiki na lahira qala al a'mash imam a'mash yake cewa la a'lamu illa annahu rafa'ahu kenan banda ban sani ba sani na iya sani na wannan hadisi an daukakar da shi wa fi lafdhin lil hakim akwai wani lafazi na imam al hakim an-naisaburi wa abi dawud da abi dawud wal baihaqi da baihaqi an sa'ad daga sa'ad at-tu'da fi kulli shay'in khairun illa fi amal al-akhirah ana son jinkiri a cikin komai abi a hankali sai cikin aikin lahira malam yace wa huwa fi sahiha kenan yana daga cikin as-sahiha ta Sheikh Nasiruddin Al-Albani bal hadisin ma ya zo kenan da wato ta fuskar da ta inganta tun da Sheikh Nasiruddin Al-Albani ya sashi cikin silsila ta as-sahiha ba za mu ce ba malam baya yin kuskure amma malam yana daga cikin jagorori na ilimin hadisi musamman al-mu'asirin ina fatan an fahimce ni to ala ayyati hal dai wannan ya nuna cewa shi hadisi ya zo ya ce dukkan aiki na alkhairi bai dace a jinkirta shi ba dukkan aiki na duniya kenan ana iya jinkirta shi sai aiki na alkhairi sai zaman to ma'anar wannan hadisi ma ta wuce waɗannan ababe guda biyar da aka kawo kada wani ya zo ya kuskurantar da wani in ya ce waɗannan abubuwa suna daga cikin abubuwan da an ce a gabatar da su amma kada ya ce manzo sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa cikin wannan hadisi sai dai ya ce cikin kowane aiki manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce ana gaugawa wato cikin aiki na wato lahira amma ba da aiki na duniya ka ku ga mutum a ce ya yi tuba ai aiki ne na neman gyara lahira biyan bashi aiki ne na gyaran lahira aurar da ya mace wadda ta balaga aiki ne wanda ya zai sawa a samu alkhairi mai yawa don saboda kada a bari ta yi banda ta je ta zina ta ce ta bata al'umma turbuɗe mamaci aiki ne neman lahira girmama bako aiki ne neman lahira amma hadisin da ya zo da waɗannan ababe guda biyar shi bai inganta ba amma hadisi wanda ya fi shi faɗin ma'ana ya zo ta haka za mu iya fita daga cikin irin wannan wallahu ta'ala a'lam malam yace to wal musara'atu yin gaugawa wa musara'atul ma'mur biha gaugawar da Allah ya umuri da ita fil aya a cikin wannan aya hiya al musara'a ila tauba shine gaugawa zuwa ga tuba wa ma fi ma'anaha da abin da yake cikin ma'anarta min asbabil maghfira na daga abubuwan da ke sa a samu gafara almuhimmu dai duk abin da yake sawar a samu yarda Allah subhanahu wa ta'ala sai abu ne wanda ba a jinkirinsa domin shaidan zai zo ya kokari ya kange ka duk abin da ya shafi al'amuran duniya sai a bi a hankali saboda al'amuran duniya suna da matsaloli kwarai da gaske akwai kayoyi da dama cikin su idan baka yi aniya ba sai ka fada a cikin rami almuhimmu dai kenan wannan aya tana nuna ai gauga zuwa ga wajen aikin alkhairi kuma wasari'u akwai imamu nafi yana da cikin wanda suke karantawa babu wawun sari'u kada ka ji wani ya karanta wa sari'u wani ya karanta sari'u kace akwai matsala sannan kuma a cikin suratu wato abin nan alhadid akwai sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha ka ardi samai wal ard ina fata an fahimci ni to na an ce ka ardi samawati arduha samawati wal ard fa'in sammai da kasai gare ta can ko an ce arduha ita wancan aljanna ka ardi samai wal ard to kaka can an kawo samawati jam'i nan ko an kawo shi mufradi waɗansu daga cikin malamai sun ce ardu has samawati wal ard saboda dan adam iya ilimin sa fadin abin da sani shine sammai da kasai shi yasa kawai nan ana nufin kasra ne a nuna ba yawan fadin ta ba wai ana nufin fadin sammai da kasai ba waɗansu daga cikin malamai suka ce a'a fadin samman da kasan ake nufi to an ka ce ardu has samawati wal ard nan ko an ka ce ardu ka ardi samai wal ard to nan kuma as-sama sai waɗansu daga cikin malamai suka tafi cewa a'a nan aljanna ana nufin babba da karama don saboda aljanna kusan hudu suke an gane ko wato wa min dunihima jannatani wali man khafa maqama rabbih jannatani kina an kai magana aljanna ba duka ba arduha ka ardi samai wal ard ya an yi zancen aljanna gaba daya sai a ce arduha samawati wal ard babbar gaba daya kina da ta hade guda hudu wadansu kuma daga cikin malamai sukan ce a as-samawatu jam'i ne arduha ka ardi samai wal ard mufrad ne amma wato jam'i ne ismul jins ne jinsu sama ake nufi jinsin sammai da kasai ake nufi don shi ma al ardu jinsin kasai ake nufi tunda al jinsiya ce domin al jinsiya ko da suna guda ne amma tana nufin jama'a misali wal asr innal insana lafi khusr sai ce illal ladina amanu kaga innal insana nan ba ana nufin dan adam guda ba dukkan jinsin dan adam ake nufi shi yasa ma an kai istithna'in jam'i cikin sa an ka ce illal ladina amanu to dan haka dalibai sai su fahimci wannan mas'ala ta bijiro ne na ƙara da ita dan saboda amfanin mu wato gaba daya sannan abin da nake so in ce a ƙarshe ga masu harda cikin suratu wato ali imran sari'u ko wa sari'u ga abin sauran kira'o'i can cikin suratul hadidi kuma sabiqu ne ba sari'u ba kenan sai ka gane bambanci a wajen harda wallahu ta'ala a'lam mas'alan mu ta gaba sai mas'ala ta 117 a cikin as'ilatul qur'anil karim wa ajwibatuha na Muhammad bin Abi Bakr bin Abdul Qadir Ar-Razi a karkashin aya ta 135 malam yake cewa fa in qila idan aka ce kaifa qala ya akai Allah ya ce wallazina idza fa'alu fahisha masu imani su ne waɗanda idan suka aikata alfasha aw zalamu anfusahum ko suka zalunci kawunan su aya ta 135 a cikin Ali Imran malam yace atafa alaihi bi kalimati aw kenan da anka zo sai an kai atafi aka ƙara kalima ta aw wa fi'lul fahishati dakhilun fi zulmin nafs shi ko in an ce mutun ya aikata alfasha ai ma'ana kuma ya zalunci kansa domin zalunta kai duk wani sabon Allah da zaka zai shiga ciki bal huwa ablagu anwa'i dhulmi nafs mala yace bar ma shine mafi kai matuka a cikin zaluntar rayuwa qulna zamu ce urida bil fahishati na an zo da alfasha ana nufin nau'un min anwa'i dhulmi nau'un min anwa'i dhulmi nafs dai daga cikin nau'uka na zaluntar rai an gane ko wa huwa zina shine zina ake nufi kinan sai ya zamanto nan zina ake nufi an keɓance ta saboda muninta da irin yadda take ɓata al'umma da irin sharrin da take haddasawa sannan an ka isa zuwa ga sauran sai an kai atfu wato al'am alal khas ma'ana an gabatar da zina an faɗe ta ita kaɗai saboda muninta kamar ka ce ne shugaban ƙasar kasa ya zo da mutanensa to kaga ai shi ma shina daga cikin mutanen wannan ƙasar malam ya ce au kullu kabiratin a ana nufin kowace kaba'ira an gane ko sai ya ce fa khussa bi hadha ismi tanbihan ala ziyarati qubhihi ma'ana sai ana nufin ko ce kaba'ira amma sai an ka kawo kalma ta alfasha dan a nuna maka tambihan dan a faɗakar da kai ala ziyadati qubhihi don a nuna maka yayi muni kwarai domin dukkan zunubi dukkan zunubi alfasha ne abu ne mummuna to amma waɗannan saboda sun yi muni kwarai shi yasa su aka kira su da kalma ta alfuhsh kenan wa urida bi zulmin nafs amma ana nufin da zaluntar rai ma wara'a zalika min adh-dhunub abinda bai kai wato kaba'ira ba ina fatan an fahimta da haka dai shi mala abin da tafi kenan to dan haka dai shi kalma ta alfasha tana nufin duk abin da bai da kyau mamanarta kenan duk wani abun da bai da kyau zai shiga ciki amma zaka iske wani lokaci za a keɓance wani abu da shi saboda tana yiwa ana magana ne kansa shi yasa alqur'ani zaka ya kira wato zina alfasha wala taqrabu zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila to dan haka dai wannan shine dalilin da yasa aka bambanta ko kuma malamai suna ganin cewa nan an kalli fahishatan abu ne wanda bai da kyau dan ka gane abu ne wanda yake mummuna sannan an ka ce au zalamu anfusahum dukkan zunubai ake nufi kuma a nuna maka cewa in kai zunubi kanka ka cutar ma'ana kai abin da bai da kyau shine abin da amma anashi daga fahusha yafhushu an gane ko yau da mislu qabuha yaqbuhu waznan wa ma'nan kenan an nuna maka cewa zunubi abu ne wanda bai da kyau sannan kuma in kai zunubi ba wanda kan zalunta illa kanka in mun ci dukkan su abu guda ake nufi da su ma'ana ɗaya ne daga cikin fuskokin da malamai suka bi dan jam'u baina waɗannan al'ayat wallahu ta'ala a'lam ‘yan uwa musulmi mu ta gaba mas'ala ce ta ɗari wato da sha takwas kenan a cikin littafin as'ilatul qur'anil karim wa ajibatu hana muhammad bin abubakar bin abdul qadir arrazi malam yace fa in qila idan anka ce kaifa qala huna ya akai allah yace wa man yaghfiru dhunuba illa allah wa ke gafarta zunubai in ba allah ba a aya ta 135 a ali imran wa qala fi mawdi'in akhar a wani wuri allah yace wa idha ma ghadibuhum yaghfirun su masu imani idan sun yi fushi za su gafarta suratu shura aya ta 37 wa qala Allah kuma yace qul lil ladina amanu ka ce ga waɗanda suka yi imani yaghfiru daga nan malam ya tsaya yaghfiru lil ladina la yarjuna ayyam Allah su yafe ga waɗanda ba su yi imani da haduwa da Allah ba da kwanakin Allah kinan na haduwa da Allah li yajzi qaumun bima kanu yaksibun a suratul jathiya aya ta 114 na dan kara cikin aya saboda mu fahimci bayanin ka wani duba littafin yazo iske ga bakin inda malam ya tsaya ce to ni me yasa na kara a dan a dan a gane bayanin na shi yasa na kara wallahu ta'ala a'lam qulna za mu ce ma'anahu abinda ake nufi wa man yasturu dhunub wa ke suturta zunubai min jami'il wujuhi ta kowace fuska illa Allah in ba Allah ba shine abin da ake nufi kina ana nufin ba wanda ke isa ta zurbai ta kowace fuska in ba Allah ba shine ake nufi da gafara ta Allah an gane ko wa mithlu hadha al-ghufran irin wannan boyewa la yujadu illa min Allah ba a samun shi in ba wajen Allah subhanahu wa ta'ala ba ina fata an fahimci ni domin kalma ta ghufran asalinta daga mighfar ne mighfar shine abin da ake kira wato kwalkwalo ko kuma hullar ƙarhi wadda ake sawa ga kai wadda in an datsa ma mutum ita a can da idan an datsa ma mutum takobi baya kai gari shi saboda wannan karfen hullar ƙarhi da yake sawa to daga nan sai aka samu kenan zunubin kamar an gafarta shi ne ma'ana kenan an suturce shi an ɓoye shi daga nan kaffara shi ma kaffara asirin alkufru shine suturcewa ina fata an fahimci ni shi yasa alqur'ani ya kira manomi alkafir kamar sali ghaithin a'jaba alkuffara nabatuhu na alkuffar ba ana nufin kafirai da ba sa sallah ba masu noma ake nufi summi alfallahu kafiran li'annahu yasturu alhabbata fil ard an sanya ma manomi suna kafiran domin yana daukar wato kwaya ya jefa a cikin kasa ya boye ta turbuɗe ta to wannan shine abin da ake so wato a ce kenan to a takaice dai nan malam ya kawo fuskar da anka bambanta tsakanin gufran na Allah da gufran na bayi ko kuma abu mafi sauki idan muka duba a mas'ala ta aqida zatin Allah ya bambanta zatin dan adam to gafara ta Allah kiran ba ta zamantowa da tayar dan adam ya ce Allah ya gafarta ana nufin ya yafe maka to amma an ka ce yafewa yafewa ta Allah daban yafewa ta dan adam daban akwai abinda haƙƙin Allah ne zalla idan ba kai ba Allah zaka roƙa ya gafarta maka kamar sallah idan mutum bai yi ba Allah zai roƙa ya gafarta mishi amma misali mutumin da ya ci kuɗin wani ko ya ci dukiyar wani ko ya kashe wani mutum ga ƴan uwansa to akwai haƙƙin Allah akwai haƙƙin mutane a ciki to wannan kuma dole sai an nemi gafarar su masu waɗanda aka ci mutuncin su ko aka zalunce su in sun yafe to idan ba su yafe ba kuma a biya su in akwai abin biya in babu kuma a jira sai an je gaban Allah wal iyadu billah mai yi ta yi kanta Allah ya muna mai kyau to dan haka dai a takaice gafara ta Allah ba ɗaya bace duk fi'ilin da za a danganta wa cikin alkur'ani zuwa ga Allah da wanda za a danganta zuwa ga bayi ko sifar da za a danganta wa zuwa ga bawa da sifar da za a danganta ga bayi ba ɗaya bane domin zatin su ya bambanta kenan ko aikin su zai bambanta sifofin su za su bambanta da haka ne aqida ta ahli sunna wal jama'a take cin nasara domin mi domin za a nuna maka zatin Allah ya bambanta da zatin dan adam to daga nan aikin su zai bambanta kaga dan adam ko zatin halittu da ya bambanta aikin su ba ɗaya ba yanzu sai a ce dan adam yayi kuka ko a ce kare yayi kuka to kaga da kukan kare da kukan dan adam ai ba ɗaya bane saboda zatin su kuma ba ɗaya bane ina fata ana fahimta ta don haka dai wannan na bada shi ne min babil misal don haka ayoyin sifat na Allah subhanahu wataala ba a tashbihin Allah aka manta shi da wani abu sannan ba a takyifin Allah don a nuna ga yadda Allah ya abu tun da bai baka labari ba ba a ta'atilin nassi an gane ko a nuna cewa abin nan babu shi ma'ana a kore shi gaba ɗaya ga Allah subhanahu wa ta'ala a wofintar da nassi kamar yadda malamai suke cewa a'a za a fassara shi a ma'anar lugha a bar sanin haƙiƙanin shi wato ga Allah subhanahu wataala ba tare da an karkata nasi ba an yi tahrifin sa ko an yi ta'tilin sa ko an yi tashbihin sa ko an yi tamthilin sa ko an yi takyifin sa wannan ita ce aqida ta ahli sunna wal jamaa a cikin babu wato al asma was sifat wallahu ta'ala a'lam to ɗan uwa musulmi wannan shine mas'alan mu ta karshe a cikin wato wannan darasi kenan saboda lokacin mu ya fara matsowa za mu dakanta sai darasin mu na 34 in Allah mai iko ya ba mu iko mun sake haduwa da ku a cikin darasinmu na gaba nan da dakanta abinda muka faɗa zaman to daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure kuma Allah subhanahu wata'ala ya gafarta mana subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh